بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a 19 ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da uku ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 21 cikin jirage darussa daga littafin Zawaidul Sunanil Kubra lil Baihaqi alal kutubi sita wanda wato Sheikh Saleh ibnu Ahmad ashami ya tattara Allah ya saka mai da alkhairi dan za a yi tunawa muna cikin kitabut tafsir wato a cikin al-ilmu wa masadiruhu inda yake mana magana akan tafsiran wasu ayoyi da ya tsintsinta daga surori mabambanta zamu tashi inda yace suratul ahzab wato surata 33 cikin jerin surorin alqur'ani mai girma sannan kuma sura ce madaniya kamar da aka sani tana da ayoyi 73 malam yayi fassara akan wata gaba ce kawai a cikin fadin Allah inna ma yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait Allah yace inna ma yuridullahu kadai abinda Allah yake nufi yuzhiba ankumur rijsa yana nufin ya tafiyar muku da kazanta ahlal bait ya ku ababan yabo mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai sun ce arrijis ko dai zama shirka ko tasirin shedan ko alfasha ko kuma dukkaninsu wannan ahlul baiti an mai nasaba ne alal madhi ai amdahu ahlul bait wasu kuma suka ce badal ne na ankum yuzhiba ankum suka ce wannan badali ne wasu kuma sun faɗi maganganu daban-daban waɗanda ba waɗannan ba ya zo a cikin abin nan tarihin Aisha radiyallahu anha cewa da in ta karanta wannan aya takan yi kuka har ta jika wato kimar dinta saboda tana tuna irin abin da ya faru ita na jarabawan shugabancin da ta yi a fitinar yakin Jamal sai ta kuka ta kuka ita kuma Sauda Allah ya kara musu yadda gaba daya ita ce a cikin mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wacce bayan rasuwar shi bata sake fita daga ɗakin ta ko da aikin hajji ko umara ba sai da aka fitar da gawarta zuwa makabarta to aka tambaye ta aka ce me yasa ke ba za ki fita ba tace saboda wannan aya wannan aya ta umarce su tun daga fadin Allah wa qarna fi buyutikunna ya nisa annabi lastunna ka adi minan nisa'i in taqaytunna fala takhda'na bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa sai Allah ya ce wa qarna fi buyutikunna ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله سي الله يجي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن zuwa ƙarshen ayoyi to sai zama ba ta fita haka ta zauna har rasuwarta Allah ya ƙara musu yadda gaba daya to sai malai yake cewa an ummi salama ta qalat ummu salama ta ce fi baiti unzilat a ɗaki na aka saukar da inna ma yuridullahu yuzhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatheera lallai Allah ubangiji ya yana nufin ya tafiyar muku da wato datti ya ku ahlal baiti kuma ya tsarkake ku tsarkakewa qalat tace fa arsala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila fatimata wa aliyin wal hasani wal husaini sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika aka kira sidna ali da nana fatima da yayanta hasan da husaini Allah ya kara musu yadda gaba ɗayan su fa qala sai annabi yace haula'i ahlu baiti waɗannan sune mutanen gidana wa fi hadithil qadi was-sulami haula'i ahli ce waɗannan sune mutane na qalat tace fa qultu ya rasulullah nace ya manzon Allah amma ana min ahli ahli baiti ni ba na cikin waɗannan albaiti ɗin ƙala bala ya ce ƙwarai kuwa in sha Allah ta'ala in Allah ya so ƙala abu abdullahi hakim haza hadisun sahihun sanaduhu fiƙatun riwatu ce wannan hadisi isnadin shi ingantacce ne masu riwayar sa amintattu ne wa qala zahabi isnaduhu salihun wa fihi nakara isnadin ingantacce ne amma ko wani lafazi wanda yake munkari shine karshen cewa bala insha Allah ta'ala kuma abin da ya tabbata riwayar da ke cikin sai muslim shine annabi ya ce innaki ala ala khairi kina kan wani alkhairi amma dai baki a cikin lissafin na na yanzu din to wannan shine mahallin tattaunawa game da wannan aya ɗayan hadisin shine wannan riwaya ta Wasila ibn al-Asqa kala yake cewa ji'itu uridu aliyan radiyallahu anhu falam ajidu na zo gun sayyidina ali sai ban same shi ba fa qalat fatima radiyallahu anha in talaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yad'uhu fajlis tace ka zauna ya tafi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne saboda annabi ya aika a kira shi qala sai yace faja'a ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka zo tare da ma'aiki tsira da minta Allah su tabbata a gare shi fadakhala suka shiga fadakhaltu ma'ahuma da shiga tare da su qala yace fada'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hasanan wa husainan sai annabi ya kira jikokin nan guda biyu nashi hasan da husaini Allah ya kara musu yadda fa ajlasa kullu wahidin minhuma ala fakhidihi ya zaunar da su a kan cinyoyinsa wa adna fatimata min hijirihi ya kusanto da fatima kusa da cinyarsa wa zaujaha da mijinta sun malaffa alaihim fawahu sannan ya lullube su da tufafinsa wa ana munta'idin ni kuma ina gefe faƙali ya ce inna ma yuridu allahu da yuridu ba an kuma rinsa ahlal bait wa yutahhirukum tatheera allahumma ha'ula'i ahli allahumma ahali a haƙu ya ce ya Allah waɗannan mutanen gidana ne mutanen gidana ne wanda suka cancanta a yi musu wannan tsarkaka ƙala wasila kultu ya rasulallah wa ana min ahalik ni ma ina cikinsu ƙala ya ce wa anta min ahali kai ma kana ciki ƙala wasila radiyallahu anhu innaha la min arja ma arju ya ce wannan kalma ita ce abinda na fi ƙauna a cikin duk abinda aka taɓa faɗa mu kamar yadda na ambata wannan aya malamai sun tattauna game da musamman wannan mahallin na innama yuridullahu li yudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bait shin suwa ake nufi idan muka lissi yakin ayoyin ya zo da duka damirin mata ya nisa annabi lastunna kaga nunin niswa ka minan nisa'i in ittaqaytunna shi ma damirin niswa fala takhda'na bil qawli shi ma damirin niswa فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجنا وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطينا الله ورسوله duka wannan dama'ir guda goma duka lamiran mata ne ana keɓance matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan khitabi to amma sai kuma anan sai aka samu uduli sai aka samu canji fadin Allah innama yuridullahu yuzhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tatheera bayan nan kuma sai aka ci gaba da wancan damirin cewa wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikmati haka ne ko haka ne na'am har zuwa ƙarshen ayoyin da kaga sama damirin mata ƙasa ma damirin mata tsakiya wajen ahlul bait inna ma yuridullahu da yuzhiba ankum maimakon da zai zama an kunna ya tafi da siyakin gabaki daya to wannan shine ya haifar da tattaunawar al-imamu ibnu kathirin da yazo a cikin tafsirin sa kafin nan ya hakaito maganganun da malamai suka fada musamman abubuwan da ibnu jarir tabari ya kawo a cikin tafsirin sa kamar wannan riwaya ta wafila wanda akwai akwai lafuzza mabambanta na riwaya akwai riwaya shi kanshi sayyidina ali radiyallahu anhu akwai wasu riwayoyin kuma waɗanda ba waɗannan ba kaman daga ita kanta Fatima da ita Ummu Salama da makamantansu wanda suke cewa Aliyu ne da Hassan da Husaini da Fatima su ake nufi wasu kuma kaman Ikrima yake cewa unzirat ala azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam khassa wannan aya ta sauka ne a keɓanci akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su waɗancan sun shiga ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci wannan hadisin akan su haka na ibnu abbas shi ma fatawarsa ke ikrima da ibnu abbas fatawarsa ne har ikrima yana cewa man sha'a ba haltu wanda yake ganin zai iya yazo mi tsineneniya yazo mu mubahala cewa lallai nazarat fi azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam to ibnu kathirin da ya gama kawo wannan sai ya ce wannan magana ta wato abin nan ikrima idan ya zama cewa ikrima yana nufin almuradu annahunna kunna sababan zulil ayati in yana nufin su ne sababin sauka ayar yace to babu matsala fasahihun wa in kana urida annahunna almuradu faqat idan ku ana nufin su kadai ne wannan aya ta shafa duna ghairihinna banda wasu yace fa fi hadha nazaru akwai ta baba akan wannan saboda haka ayoyin asali akan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke yanzu rikicin ya rage shin za a tsaida waɗannan musamman ita wannan gabar za a dakatar da ita ne akan a matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko za a sa wasu waɗanda ba su ba to wannan shine mahallin nizai bayan da wasu suke dauka cewa mata annabi ne ake kokarin sai an shigar da su cikin ayat da karfin tsiya ba su dama a ciki suke wani wanda ba su ba shine zai shiga saboda wani nassi ya zo ya shigar da shi ina fata mun gane wannan shine waɗannan hadisan sai ibnu kathir yake cewa fa innahu qad waradat ahadith tadullu ala anna almurada a'ammu min zalika an samu hadisai da suka suka nuna cewa abinda ake nufi to yafi haka fadi shine shigar da bayan matan shi a shigar da Hassan da Husaini da maman shi da mamansu da babansu kuma a shigar da wasu ma waɗanda ba waɗannan ba su ne dukkan waɗanda ba sa cin sadaka cikin jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk suna ciki to haka idan mutum ya ce zai takaita ma'ana ayar akan hadisul kisa shi wannan hadisin to zai yi barna ba ai kadan ba garin ya cira wanda yake jin haushi zai cira har waɗanda ma yake so ya kare su bai sani kuma gane hadarin daga ayar ba bata tsaya akan matan kadai ba bata tsaya kuma akan Hassan da Husaini da Aliyu da Fatima kadai ba ta shafi matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta shafi waɗannan mutane guda hudu ta kuma shafi sauran jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda aka haramta musu cin sadaka ƙarshe sai ibnu kasir yake cewa duk wanda thumma alladhi la yashukku fihi man tadabbara alquran duk mutumin da ya tsaya ya karanci alqur'ani ya san ma'anarsa abinda bai shakka shine anna nisa annabi sallallahu alaihi wasallama dakhilatun fi qawlihi inna ma yuridullahu suna ciki yace fa inna siyaqal kalami ma'ahun domin zancen kamar yadda muka ji da su ne wali hadha qala Allah ta'ala ba'da hadha kullihi sai Allah ya ci gaba da cewa wadhkurna ma yutla fi buyutikunna kaza kaza sai kuma ya kawo yace Aisha kuma ta bu kowa cancantan waɗannan ayoyi domin su kuma duk akanta suke wannan kiyayya saboda ita ce wadda ayoyi suka fi sauka a cikin ɗakinta kuma ita ce wadda Allah ya bata nasibi mafi girma na fahimtar saƙon domin babu malama kamar ta a cikinsu kuma an ce wa kurna ma yutla fi buyutikunna meye abinda ake tilawan qur'ani da sunna wa ya kai sanin wannan karatun a cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin Aisha babu sannan kuma annabi ya fi kaunar kowa da ita da haka a cikin matan ta fi kowa samu wannan daraja ina fata mun gane wannan a wannan a take kenan kwarai da gaske don ba asali wato tafsiri ne irin wanda aka saba na gargajiya ba amma saboda dai ya riga ya kawo matsala babu laifi a mata wannan itilala saboda haka da matan da ƴaƴan da duk sauran sun shiga to ya rage meye ta'alil na me yasa ba a ce inna ma yuridullahu da yudhi ba an kunna ba saboda waɗancan umarnin duka khassa ne bihinna wannan alƙawarin kuma ba nasu bane shi kare su kare a cikin za su shiga alƙawarin akwai maza da haka in akwai maza akwai mata damirin maza yana rinjayen damirin mata amma wancan umarnin su nasu ne su kare na ɗaya kenan na biyu kuma suka ce a saboda ai shi dama lafazin ahlu dama muzakkar ne lafazan mu'annas ne ma'ana kamar yadda kamar yadda a a a kisa annabi Musa izra'a naran faƙali li ahalihim kufu ya ce matarsa ki jira a nan bai ce mata um kufi ba sai aka ce um kufu ko dai zama ita ce ita kaɗai a za'irin tabirin girmamawa ko kuma ya zama ita tare da wasu waɗanda maza ne kamar yaron shi ko bawan shi ko makamanci haka sai ya ce musu um kufu na fata mun gane saboda ba wai abu ne na tada jijiya wuya ko fitina ko rigima matsala ce ta ilimi mutum bai karance ta ba ko bai san yadda malamai suke tattauna ta ba shikenan sai yan shi'a su same shubha sai ya shiga cikin fitina ba haka bane wasu malamai kuma suka kara da cewa abin da yasa aka keɓance waɗancan ahalin ga wanda suke ganin iyakacin su ake nufi ce saboda ai su ahalin mutum kala biyu ne akwai ahali waɗanda suke permanent ahalinsa duk juyin juya hali suna na matsayin wanshi wanda jini ya haɗa amma ahali na haɗin aure ba permanent ba ne ana iya rabuwa ana iya mutuwa da sauransu saboda kuma zala sai islam ya taɓa rabuwa da wasu matan saboda haka suna raye yana raye ba za a yi talakin cewa su kaza ba ne sai waɗanda ya mutu suka tabbata a matan shi a duniya ko matan shi a lahira to kuma duk waɗannan da ƴan shi'a ke aibatawa sun tabbata haka kaga babu halin aibata su ina fata mun gane wannan wallahu a'lam sai matsalla kama da yace suratu sad suratu sad ita ce sura ta 38 a cikin jiran gisuran alqur'ani sura ce ƴan makka wato kafin hijira tana da ayoyi 86 Allah yake cewa wa atainahu alhikmata wa fasla alkhitab azana ma inda yaje kawai ya laluba wato daga farin Allah wasbir ala ma yaquluna isbir ala ma yaquluna wadhkur abdana daud dhal aidi innahu awwab Allah ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam kai hakuri kuma ka dinga akan abinda suke fada su kafirai kuma ka dinga ambato ka bada labari ka tuna dawuda wato bawanmu wanda muka mishi ni'imomi lalle shi mai komawa ne zuwa ga Allah sai Allah ya ce inna sakharnal jibala ma'ahu mun sauƙaƙe mishi duwatsu yusabbihna bil ashi wal ibka duwatsu idan yana yana wal ishraq ko idan yana tasbihi to duwatsu ma suna amsawa bil ashi da yammaci wal ishraq haka watsaira mahshura haka nan tsuntsaye mahshuratun an tattara mai su za su taru a inda yake kullun lahu awwab dukkanin suna mashi biyayya ya daga sinima da Allah ya mushi yana tasbihi tsuntsaye na yi duwatsu na yi dabbobi na yi sai Allah ya ce wa shaddadna lahu mulka kuma mun karfafa mai sarautarsa karfin sarautarsa da kwarjini da Allah ya bashi da yadda Allah ya sa mutane suna tsoron shi suna shakkar shi da Allah ya ba shi ƙarfin zuciya da ƙarfin ilimi da ƙarfin adalci da ƙarfin soja da duk wani ƙarfi da yake bukata shine wa shaddanna lahu mulkahu to sai wannan gabar wa atainahu hikimata wa faslal khitab kuma mun bashi hikima mun bashi zance dalla dalla al hikmata an fassara ta da annabta an fassara ta da adalci an fasara ta da ilimi an fasara ta da littafi da aka bashi zabura kenan an fasara ta da ƙarfin ibada da ƙarfin fahimta wajen istinbati a cikin nasoshi duk an fasara ta da wannan malamai sun kawo fasara daban-daban wa fasara khitabi wasu sun ce alfasdu bainal haqqi wal batili bainal khusumai da aka mishi husuma yana ganawa ke da gaskiya yana ganawa ke ba da gaskiya ta hanyar wato ilhama da Allah yake mishi da yake wanda Allah yake basu wasu kuma suka ce amma ba'ad ita ce faslul khitab domin ana cewa shi ya fara fadanta wasu kuma suka ce abin nan faslul khitab shine iya takaita zance al-ijaz yayi magana takaitacciya kuma ta bada ma'ana mai fadi duk wannan yana cikin fasarar da malamai suka bayar qala yace al-imanu al-aymanu wash-shuhud faslul khitabi wasu kuma suka ce rantsuwa da yake baiwa al-mudda'i abul mudda'i alaihi da kuma ash-shuhud da ake baiwa al-mudda'i al-mudda'i shine wanda yake ya kawo complaint wanda yake da ya kawo korafi shine al-mudda'i shi kuma al-mudda'i alaihi shi ake baiwa shine wato accused kenan ko shi ake baiwa rantsuwa kaza qala mujahid wa nabi abdurrahman as-sulami anna dawuda annabi sallallahu alaihi wasallama amara umira bil qada'i annabi dawuda an umarce shi da ya alƙalanci faffuzi abihi sai hankalin shi ya tashi ya shiga cikin damuwa yace shi ya zai ya zama alƙali ta Allah ya ce mishi ya dawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas wala tatabil hawa to wannan shine ita mai da hankali shine sai Allah ya mushi baiwa iri daban-daban wanda ta sauƙaƙe mushi wannan muhimma da wannan wahala kamar yadda wasu kuma suka ce wannan ana magana akan wani alƙalanci ne specific da ya faru shine wanda Allah yake ba da labari a faɗin sa wal ataka naba'ul khasm ittasawwarul mihrab shin labari ya zo maka na masu rikici tsakankaninsu wanda suka tsallaka shingen da aka yi shingen da aka yi mishi inda yake zama kawai sai ya ga sun tsallaka sun shigo inda yake iddakhalu ala dawuda fafazi aminu nabu dawuda suka shigo sai da ya razana kawai sai ganin su yayi a kusa da inda suke yake qalu la takhaf suka ce karka ji tsoro ranka dai khasmani mu biyin nan masu sabani to kaga yanzu ko anan akwai ta kaida ta nahau ta saba abin da muka sani itasawwaru ba ce itasawwara ba kuma su biyu ne ƙalu kuma suka ce ƙalu khasmani kuma gani a khasmani baga babu na alabadu zakumullahu khairu suka ce wato mu masu rikici ne guda biyu da muka yi wa junanmu ta'annati fahkum bainana bil haqqi kamar hukunci na gaskiya ya kai annabi dawuda suna roƙon shi musu hukunci wala tushqit wadina ila sawa'is sabil inna sirat ko inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'ja waliya na'jatun wahidatun faqala akhfilniha wa azzani fil khitab sai dai ya fara kawo complaint dan uwana ne yana da wato abin nan batalaye yana da awaki guda casa'in da tara ni kuma na da ƙwaya ɗaya sai ya ce in ba shi dama ya dinga min kiwontawa kuma ya matsa mini ya nace annabi dawuda yana jin wannan magana Allah cikin ƙaddarawarsa sai bai ga dacewar sai ya tambayi ɗayan malamai suka ce saboda gashi a wajen aka yi magana bai musa ba sai annabi dawuda ya ga kamar shirin shi na nufin ya yarda ne saboda kawai sai isar hukunci da cewa لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وكلمه وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وعلا nan take kuma sai Allah ya mishi to Allah baya kyala annabawa akan koda abin da ke khilaful aulani nan da nan sai Allah ya dawo mai da fada kuwarsa ya gane cewa ba haka ya dace saboda shi sa ba a zargin mutum akan abin da ya na kuskure in ya dawo ya gyara kaga Allah bai zarge shi ba sai yabo ma da aka mishi idan mutum ya kuskure ya dawo ya gyara ba abin zargi bane abin zargi shine wanda zai doge akan kuskuren sa bayan ya gane kuskure ko ya kokarin sai ya barara kuskuren da karfi da yaji nan da nan sai ya fadi ya sujuda da godewa Allah da neman gafara Allah kawai annabi yake cewa sajadaha daudu taubatan nabu dauda yayi wannan sujuda dan neman gafarar Allah wa nasjuduha shukran mu kuma zamu wannan sujuda dan godiya ga Allah to annabi Dawuda an ce wannan shine abin da ya tayin mai da hankali hukunci da yayi wanda yake a cikin shi ba ba a hankali wajen fahimtar qadiyya ba fa auha Allahu azza wa jalla an istakhlifhum bismi wa nastahlifhum bismi sai Allah ya mushi wahayi cewa ka dinga nema su rantse da Allah duk wanda zaka bashi rantsuwa ka ci mishi rantse da Allah wasalhumul bayyinati wanda kuma yake shine mudda'i ka ce ya kawo hujja qala Abu Abdurrahman Sulaimi yace fa zalika faslul khitab wannan shi yake nufi da zance dalla dalla shi yake nufi da yin zance dalla dalla wanda ya kawo ƙara a ce me shi da ka wanda aka kawo shi ƙara a ce ya rantse وأن قتادة في قوله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب قال البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه شيني أتشي وند يكاو قارا يكاو حجة وند أكاو قارا شيكما يرنسي وكاجو أنه سيكارا الله كاو يتشي سورة الأحقاب أجي الله كسورة وزنوع سورة الأحقاب سورة 46 kenan ko ita ma sura ce cikin sura ta kasuru ta kafin hijira wato makkiya ce ta mai tsallaka faɗin Allah fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul Allah ya ce malami sallallahu alaihi wasallam fasbir to kai hakuri kama sabara ulul azmi minar rusul kamar yanda manyan annabawa suka yi haƙuri a ya shahara ana cewa ulul azmi minar rusuli sune guda biyar din wa idh akhadna minal nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryama wa akhadna minhum mithaqan ghaliza kagan kada zaka samu ulul azmi min ar-rusul hadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nawa kenan biyar minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wannan shine ya shahara amma inda tahqiq malamin suna da magana fiye da wannan mashahuriya ya kamata mu sani wasu malamai suna ganin musamman game da wannan ulul azmi min ar-rusuli dangane da fasarar shin wannan min tab'idiyya ce ko min ce bayaniya idan aka ce min tabi'idiyya ta zama ulil azmi min ba'dir rusul wasu sashe cikin annabawan da ake cewa ulil azmi kaga shi ita kan wannan fasara ta nuna cewa ba su kadai bane amma an ce bayaniya ce wato dan bayanin siffar dukkanin manzanni dukkanin manzanni ulil azmi haka wasu malamai suke gani dukkanin manzanni ulil azmi ne amma a cikin su akwai kuma wasu na musamman da aka ce yi koyi da su so da haka zaka ji a fassarar malamai waɗanda aka ce a nan yi koyi da su ba ma waɗancan ɗin ba in ma akwai su ɗaya daga cikinsu ne kawai shi ne nuhu alaihi salam so da haka wannan fassarar da aka saba ji daidai ce amma karatun faɗin shi ya fi haka ina fata mu faɗa da fahimtar mu faɗin shi ya fi tsaida ma'anar ulul azmi akan waɗannan su kaɗai keke da keke sauran annabawa su madu suna cikin ulul azmi wato ma'abota bunƙasa da girma da dagewa akan aikin da Allah ya ɗora musu an abil aliya daga abul aliya radiyallahu anhu yace fasbir kama sabar ulul azmi nuhun wa hudun wa ibrahim waɗannan su ne ulul azmi na rusuli a nan wajen umira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yasbira an umarci ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya haƙuri kama sabar ha'ula'i kama yadda waɗancan suka yi haƙuri fakanu talatatan annaba wanda suke ake magana da su a nan waɗanda haƙurinsu ake so annabi ya koyi da shi a nan guda uku ne wa rasulullah sallallahu alaihi wasallama rabi'uhum annabi shine na hudunsu da yasa yace qala nuhu saboda annabi nuhu yace Allah ba mu labari in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah cikin suratu Yunus kenan go da Allah yace watul alaihim nab'a nuh ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama kai musu tariya kai musu tilawa ka bayyana musu ma'ana dake cikin labarin annabi nuh إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت يا ku kafiran nan idan abin da nake faɗa na kira zuwa ga Allah da tauhidi ya muku nauyi to ku sani da cewa ba ba gudu ba ja da baya amma dai na dogara ga Allah fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum fa ajmi'u amrakum ku tattara dishirinku akwai takadirin wadu'u shuraka'akum wannan shuraka'akum amilin shi an boye wadu'u shuraka'akum wadu'u shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaykum gummatan ce kuma kar ku damu kar abinda za ku muni ya muku nauyi kar ku ci komai duk abinda kuke ganin za ku iya kar ku rage kar ku fasa thumma qudu ilayya wala tundiru karku saurara mun annabi nuhu ya haƙura ya yi fito na fito kuma ya yi tunkari waɗannan kafirai ya musu tahaddi shi ne ce fa'azhara lahumul mufaraka ya yi fito na fito da su ko shi ko su sai aka ce wannan fito na fitan da kake yi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗan tauhidi da yaƙi da shirka da aibata gumaka da kira zuwa ga Allah da hana shirka wanda yau mutanen makka zafi to kaka saurara musu inda akan wannan kiran ne ka ci gaba da kiransu kuma ka zama a shirye da haƙurin duk abin da zai biyo baya irin haƙuri da wahalar da annabi nuhu ya sha annabi nuhu sai dai shekara aru aru ɗaruruwan dubbai yana yana wa'azi ko falabisa fihim a alfa sanatan illa 50 aman yana wa'azi yana wa'azi muna yara ana tarihi annabawa zaka ji an ce sai da suka bugai suka bugai aka dauka ma ya mutu ne aka je aka wurgar da shi sai gari ya waye in sanyin asuba ya buge shi ko sai tashi ya ci gaba da wa'azi sun mai ni da autuhum jihara sun mai ni alantu lahum wa asrartu lahum israra fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara kasan duk mun taba jira wannan kisa amma dai a iya dan karamin karatun mu ne da ban taba karantawa amma dai duk ana fadan shi tun muna yara cewa sai an kashe shi ma bai motsi kawai sai ya farfado sanyin asuba ya buge shi kuma ya ci gaba da wa'azi annabi nuhu kenan Allah ya kara mushi aminci da tsira to na ɗayan su kenan wa qala hudun hina wa qala hudun hina qalu haka annabi hudu sanda suka ce inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu cikin suratu hud din kenan ko a suka ce annabi hudu babu abinda muke cewa ka fita hanyar allolinmu ka daina faɗin munanan abubuwan da kake fara a kansu inna qul illa atraka ba illa atraka ba'du alatina bisu'in go qala to ga amsa da ya ba su inni ushhidullah ina kafa Allah shaida washhadu kuma ku zama shaida cewa mene anni bari'un mimma tushrikuna min duni ba ni babu duk abinda kuke shirka koma bayan Allah sai faɗin wancan magana da ya ce wancan ya ce sun makudu ilawa tunduru shi kuma sai ya ce me ya ce fakiduri jami'an sun mala tunduru duk abin da kuka iya na makinci kar ku fasa kaga irin magana annabi nuhu ko shi ya ce sun makudu alayya ku ga bayana an za ku iya shi kuma ya ce fakiduri jami'an sun mala tunduru aka ce to shi ma kai koyi da shi ka yi haƙuri yadda ya haƙuri amma ka ci gaba da bayyana gaskiya yadda ya bayyana ta fa azhara lahumul mufaraka shi ma ya ja batta da kafirai sai kuma wane wa qala ibrahim sai kuma ibrahim alaihi salam qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima kamar da Allah yake fada cikin mumtahana qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wallazina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum kaji yadda shi ma wancan yace ba ni ba ku washhadu anni bari'un shi wannan inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal bagda abadan kaga babu ɗaya kafa wadannan annabawa jama'a sun yayi hatta tuminu billahi wa adu illa qala ibrahim li abihi la astaghfiran laka wa ma amliku laka min allahi zuwa ƙarshen abin nan ayoyin almuhimmu dai shi ma yace wabada bainana wa bainakumul adawatu wal bagda gaba da kiyayya da tashin tashina ta riga ta bayyana tsakanin mu da ya ku kafirai mun riga mun saka fa wando daya babu saurarawa sai dai ku yi imani kawai ku tuba ko kuma a cigaba da wannan abin nan a cigaba da wannan daga to kaga waɗannan annabawa guda uku aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi koyi da su a cikin irin haƙurinsu da fitowa ƙarara su bayyana tauhidi da kuma jefa wa kafirai challenge cewa ba sa jin tsoron duk abin da kafiran nan za su yi na makirci inda akan tauhidi nan so wannan shine ma'ana ayan a bisa tafsirin malam abu al'aliya saɓanin tafsirin da aka saba cewa kawai an ce yabi annabawa a waɗanda suke ulul azumi to kaga a cikin waɗanda aka ambata a cikin waccan aya ta Ahzab wa idza akhadna min nabiyina mithaqahum akwai biyu an sune annabi Ibrahim da annabi Nuh sannan babu sauran babu Musa babu Isa an kuma ƙara da Hud to kaga da haka dole yanzu kenan mu karba cewa annabi Hud shi ma cikin ulul azmi haka annabi Salihu ma ulul azmi haka annabi Aliyasa ulul azmi annabi Yusufa duka duk annabawan kabi su zaka ga kowa a cikin su yayi wannan gwagwarmaya ta tsaye da tauhidi ya kuma sha wahala da kafirai ya kuma yi haƙuri da cutar wasu saboda dukkanin annabawa sun yi tarayya akan wannan aikin sawan waɗanda aka ambata a keɓance a cikin waccan aya ta ahzab aka ayyana su ko kuma sauran da ba ayyana ba ko kuma wanda aka ambata a cikin wannan asali da haka magana mafi inganci shine dukkanin annabawa suna da martaba ta ulul azmi amma kamar da Allah ya ambata tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa atina dauda zabura kaga Allah ya faɗa mana da kansa cewa annabawan akwai fifiko tsakankaninsu kowa akwai wani abu ko wata siffa ko wata mu'jiza ko wata baiwa da Allah ya bashi bai baiwa ɗayan ba da gaske Allah ya kwatanta mana da baiwa da yayi ma wasu annabawa kamar annabi Musa da yake magana da Allah kamar annabi Dawud da aka bashi zabura to shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka tara mashi duk wata baiwa da aka wa wani annabi sai da aka tara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita duk wata baiwa da aka wata annabi wata baiwan ma za ta bayyana ne a cikin al'ummar sa za wato an yi ƙasa da ita ma sai ta bayyana a cikin al'ummar shi ma ba tare da shi haka malamai suke fada a cikin khasa'isin nabi sallallahu alaihi wasallama duk wata baiwa misali yanzu annabi Musa an mishi baiwa da yawan mabiya to yawan mabiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ninninka nashi annabi Isa an mishi baiwa da sanin magunguna da bayar da magani da haddata yadda matattu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan bila adad magunguna kuma nashi da ya kawo sun zarce na annabi Isa haka nan dai haka nan dai annabi annabi Ibrahim kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne an kona shi bai konu ba an samu wasu cikin bayin Allah cikin mutanen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da an kona su basu konu ba irin waɗannan sun faru da yawa na wato kaga wata falala da wata baiwa ta wani annabi sai Allah madauki sarki ya dawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya sannan kuma sai shi aka ƙara mai da babin da ba ƙara musu daga ciki shine asa an yaba saka rabbuka maqaman mahmuda daga ciki akwai wasila daga ciki akwai khatman nubuwa ga sunan dai abubuwa iri daban-daban salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula dan haka fa azhara lahu faraka qala muhammadun shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama sai yace inni nuhitu an a'budu alladhina tad'una min dunillahi shi ma kai fito karraga musu haka nan kuma yace qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'budu zuwa ƙarshe shi ma kaga fa azhara lahumul mufaraka na fata mun gane wannan فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الكعبة يقرأها على المشركين فأظهر لهم المفارقة cewa inni nuhitu Allah ya hane ni an abuda alladhina tad'una min dunillahi Allah ya hane ni da bauta abin da ke bauta kuma bayan Allah Nabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta musu ita a bakin Ka'aba yana karantawa yana maimaitawa fa azhara lahumul mufaraqata ya bayyana musu ainihin wato wato jan jan tinga tsakanin shi da su sai ma da ya sake cewa suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam wadda yake sura ta 47 zai fassara qawlu ta'ala hatta tada al-harbu awzara har lokacin da yaki wato zai aje kayan fadansa alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'maluhum والذين امنوا وعملوا الصالحات هزوا دي حتى تدع الحرب اوزارها ام مجاهد في قوله عز وجل حتى تدع الحرب اوزارها يعني حتى ينزل عيسى ابن مريم yaushe ne yaƙi zai ƙare tsakanin musulmi da kafirai tsakanin gaskiya da ƙarya ya ce shi ne saukar isa almasihu alaihi salam a ƙarshen duniya fa yuslimu kullu yahudi wa kullu nasrani idan annabi Musa annabi Isa alaihi salam ya sauka a ƙarshen duniya a ce matsayin ɗaya daga cikin manyan alamun tashin alkiyama guda bakwai malamin musulunci suna raba alamun tashin alkiyama zuwa nau'i nau'i akwai ƙanana alamatu sa'a as-sughra ƙanana akwai alamatu sa'a al-kabira akwai kuma alamatu sa'a al-kubra mafiya girma to suka ce sugura ita ce wadda za ta bayyana lokaci ɗaya sai kuma ta wuce za a sake jin labarinta ba kamar ikitarbata sa'atu wa shaqqal qamar kamar haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutuwarsa duka sa cikin alamun tashin alkiyama kaga abu ne ya faru so ɗaya ya wuce akwai kuma wanda zai faru sai ya wanzu a ci gaba da ganin sa ana ganin shi yana ta karuwa yana ta karuwa to wannan sune alamatu sa'al kabira wanda zamani zai yi ya wuce suna nan wani ya sake wucewa suna nan shine wanda muke gani dan nan an fara ganin tun shekaru bayan kamar shekara 300 da musulunci aka fara ganin munafunci ƙarya zalunci kisa alfasha tashin farashi zaluncin shugabanni duk waɗannan abubuwan da suke ta ƙara bayyana suke ta ƙara bayyana ai ba lokaci ne suka bayyana ba sun bayyana ko da an samu wata fatara babu su sai kuma su dawo ko mun gane to akwai kuma waɗanda za su zo manya-manya gifɗa-gifɗa waɗanda da zaran an gansu to fasa'atu baina fahum fahiya baina idai sa waɗannan da zaran an gansu to alkiyama tana biya kai tsaye su ne a ciki akwai bayyanar yajuju wa majuju bayyanar dabbatul ardi bayyanar shi annabi isa alaihi salam bayyanar dujal bayyanar mahadi ɗauke alƙur'ani da kuma wato fitowar wuta daga yamma ta gabas da da fitowar rana daga gabas daga gabas daga yamma maimakon daga gabas waɗannan su ake cewa alamatu sa'a al-kubra wasu na cewa takwas wasu na cewa bakwai wallahu a'lam to waɗannan alamatu sa'a din daga cikin su ne idan ta ɗaya ta bayyana wanda ita ce annabi isa alayhi salam wanda mun karanta a baya yadda zai bayyana da garin da zai bayyana da alamomin da za a gane shi duk wani abu ya tabbatacce a hadisi mutawatirai mun karanta a wurare mabambanta a sayan uwa da sun san waɗannan to sai mujahid yake cewa idan annabi Isa ya bayyana fa yuslimu kullu yahudi wa kullu nasrani dukkanin kirista da yahudawa a lokacin sai dai su musulunta ya wani ɗaya daga cikin fasarwa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wato qabla mautihi ba'da nuzulihi kenan idan aka maida damirin zuwa ga Isa alayhi salam ko kuma qabla mautihi wato shi alin shi ba kitaban dole ya imani in ya zo gargara sai ya yi imani a lokacin da imanin ma ba zai amfani shi ya ce wa kullu sahibi millatin da duk wanda yake bin wani addini daban sai dai ya musulunta ba za a karɓi jizya ba ba za a karɓi komai ba sai dai musulunci wata amanu shatun zi'iba akuya ta wayi gari tana cikin aminci ko da suna kwana ɗaki ɗaya da kirkeci ba zai cinye ta ba ba zai hantare ta ba wala taqridu fa'aratun jiraban haka nan kuma wato tsera zai zama ba ruwan shida wato abin nan ba ruwan shida jirab su ne su ƙwari ɗebin su ɗebin wani ƙwaro ya kama shi ko ƙadangare ko wani abu babu babu abin da ya dame su eh وتذهب العداوة من الأشياء كلها wasu halittu da suke gaba da juna sai su daina gaba kamar maciji da kaza da me suke gaba maciji wataƙila ce kare da akuya ko suna gaba ba sa zama inuwa ɗaya mage da ɗera irin waɗannan abubuwan da ba sa zama inuwa ɗaya in sai su daina kowa sai ya nutsu saboda lokaci ya riga ya ƙure wa zalika zuhurul islami ala dini kullihi wannan shine ma'anar cewa addini ya bayyana ya ɗaukaka akan duk sauran addinai za a wayi gari babu wani addinin da ke da wani kataɓus ko wani tasiri sai musulunci kama Allah kuma cikin hikimarsa da iyawarsa bayan wucewan waɗannan mutane su annabi isa da mahadi ba za a shekara arba'in ba sai wannan ma'alim na musulunci gaba ɗaya sun tafi za a wayi gari duk wani musulmi da wani mumini da wani mai gaskiya gabaki ɗayansu lokaci guda Allah zai aiko da wata iska mai sanyi da zaran sun shaka mutum yana shaka yin atishawa kawai sai ya mutu sai a waye gari duk mutanen kirki sun mutu sai mutane marasa daraja marasa kirki ne kada su saura a duniya kamar da annabi yake cewa fa ya tahajaruna tahajuran umri za su dinga yin abin nan wato suna metin suna mu'amalar jinsi kamar yadda jakuna suke suna yi suna ihu suna rashin hankali ko kuma suna yi a bainar jama'a suna bayyana al'aurarsu har annabi yake cewa a wata riwaya Imam Tabarani mai hankali shine wanda in yabi zai ce musu kudan koma gefe mana kun tara hanya iya wa'azin da za a yi musu ke Allah ya kyauta to wannan kenan sai malai sake cewa suratul fatih ko a simahum fi wujuhihim min athari sujud ya tafi can zuwa ƙarshe ta. a anibna abbasin fi ƙauli simahum alamarsu fi wujuhihim a fusakunsu min asarin sujud daga birbishin sujada kala samtul hasan abinda yake nufi da birbishin sujuda shine kyakkyawan shuru natsuwa ba wai taban sallah da ake cewa kuna bakin da ake ce mishi mai kulin sallah to ba irin nashi ne wannan kanta ce kawai ta dattin fata skin disease ne kana da shi in ka kana kullun kana sallah kana sallah ko kuma ka dade baka yi ba sai ka gushinka yayi baki to ba shi aiki ne ko mun gane abinda ake nufi shine tsaye da gaske fasarar shine natsuwa yau ibada wani mutum yana dagewa wajen ibada to Allah yana sa mashi wata natsuwa ya bambanta da wanda baya dagewa shi sa ma'ana ayan wato cewa inna salata tanha anil fahsha'i ma'ana ita ma asalin ma'ana ta bambanta da abin da ya shahara cewa kai ai inda mutum na sallah ba zai alfasha ba to in haka ne ya saba wa waki wani yana sallan ma yana tunanin alfasha a cikin sallan ma to ya kenan a'a sallah wasila ce zuwa ga mutum ya ba alfasha inda yayi ta yadda ya kamata za ta lausasa zuciyarsa ta karkatar da tunaninsa zuwa ga abin da yake fada na ihdinas siratal mustaqim siratal ladina amta alaihim Allah ya karba mai sai Allah ya tsare shi daga wannan alfasha na tasbihi da yake yi na addu'o'i da yake a sujuda da ruku'i da addu'a da yake na azkar sune za su tattaru su samu shi wannan nagarta ba wai kawai dan da zaran yana yin sallah ba ina fata mun gane wannan shi yasa ita sallah tana da wannan itmi inanin take sa mutane saboda karatu da kake yi kana tadabburi da azkaru da kake yi da sauransu sai ta sanya maka wata nutsuwa ta musamman wasu kuma suka ce a abinda yake da sima hujujin na asar sujud shine wato abinda ke faruwa na alula suka ce as-sujud anan ma'anahu a'am min as-sujud ala ala sab'ati a'da'i as-sujuda da ma'ana ita sallah din musalla kuma san daga cikin sharɗanta akwai alola alola kuma tana kankare zunubai kamar yadda aka sani to wannan simace da za a gani ranar lahira tana kyalkyali inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjilin min athar wudu suka ce wannan shine siyama din kamar da za a zo dai a ji wasu daga cikin maganar da za su ambata nan والله أعلم عن سالم أبي النذر قال جاء رجل إلى ابن عمر فسلم عليه قال من أنت ido ya sallama ya ce kai waye ƙala ana hadinuka fulani ni ne wane wanda na rene ka wara'a baina ainihi sajadatan sajdatan sauda sai ya ga a goshin shi ga wani tabo baki faƙala ma hadha al'athar baina ainaika yace menene wannan taban na goshinka faqad sahibtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama وابا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فهل تراها هنا من شيء wato kaga yana mushi inkari kin ce me a jikin goshinka haye tabo kazanta ne ko ko goga goshinka kake da karfi ko me ya faru yace na zauna da annabi na zauna da abubakar na zauna da umar na zauna da usman Allah ya kara musu da gaba ɗaya sai ce kaga wani abu a goshi na baka gani ba wato muna yin abun mu ne a natse muna yin kuma tsafta وأن أشعث ابن أبي شعفاء أن أبيه عن ابن عمر أنه رأى أثرا فقال يا عبد الله إن سورة الرجل وجهه فلا تشن سورتك سيللي kamar mutum sura anan kama kamar mutum ita ce fuskarsa duk abin da ake nema na a san waye mutum fuskar shi ake ne fuska ita ce identitin mutum da haka ko hoto ne za a irin na ID card ko na ba fuska ake sawa ko ba za a ce ka sa hannu ko kafa ko baya ba saboda ba za a gane kaiwa ba da fuska ake gane saboda ka fuska ita ce ita ce adireshin da ake gane ka fala tashin surataka kada ka lalata kada ka bata surarka wannan yana nuni zuwa ga ka kiyaye abin da zai bata maka fuska na datti ko kazanta ko wani abu da zai zama abin kallo ko abin tambaya idan fuskarka tana nan yadda Allah ya yi ta kana alkinta ta وعن أبي عون قال رأى أبو الدرداء امرأة بوجهها أثر مثل سفنة الأنز sai wato ya ga wata mata da wani tabo a jikin fuskarta kamar ainihin ɗan baƙin tabo da ake samu a ake yi ma wannan ake yi ma akuya lamba kamar lamba da ake ma awaki faƙala laulam ya kun haza bi waje yake kana khairar laki inda wannan baya fuskaki da ya fiye miki alkhairi da wannan bai fuskaki da ya fiye miki alkhairi wannan dai yana dai wato yanda salaf suke kyamatar a ga wani tabo a fuskarka wasu suna ganin saboda hakan na iya zama kamar riya ne da haka in ma kana da shi to ka dinga boye shi da hula ko da rawani ko dai ka san yadda zaka kadi shafa ka dinga shafa mishi wani wani cream har ka samu ya goge ba za a rasa wani cream na yan na yan chemist wanda an shafa zai yi duwai duwai ba ko ba za a rasa ba وعن هميد هو ابن عبد الرحمن قال كنا عند السائب بن يزيد إذ جاءه الزبير بن سهيل ابن عبد الرحمن بن عوف عوف فقال قد أفسد وجهه yace wannan ya bata fuskar shi wallahi ma hiya sima sima din nake fara yace wallahi ba ita bace ba wannan bakin taban bane wallahi laqad sallaitu ala wajhi mud kaza wa kaza ma athara sujud fi wajhi shay'an yace wallahi tunda da fara musulunci nake sallah gashi hayo fuska ta bata ta ba kai sai taka yaushe ma aka haife ka ce to wallahi ba shi bane na lahira wato kaga dai salaf suna kyama wannan abu mu kuma saboda mu sani muna ganin falala ce Allah ya gafarta mana gaba daya za ga wani har yana takama da an tsaya sai ya dinga dan gogewa haka yana dan shafawa ce wallahi wannan taban ne yake dan mun ciwo kwana biyu na oke dadewa a sujuda ko dadewa akthara min al-lazim to kaji in mutum yana dadewa a sujuda akthara min al-lazim to zai iya samun shi ko kuma masu makara a masallaci suna sallah a waje inda babu laushi da masu gashi masu gashi ya fito haka yakan yi baki ala'ayya ne idan dai jarabawa ce kawai Allah ya maka ba yadda ka iya amma idan kai ne kake kokarin sa'ayin sai ka samo wa kanka da wannan kaga wannan alama ce ta kana neman wani ka zama daban da mutane to shine abin da sahabban suke ta inkari wa am mansurin qala qultu mujahidin siman fujin basar sujud a huwa athar sujudi fi wajhi al-insan ce shine taban sallah a goshin mutum fa qala la yace ba shi bane inna ahadahum yakunu baina ainihi mithlu rukbatil anz wani zaka ga a goshin shi ga tabo kamar lambar akuya wa huwa kama sha Allah ya ce to ka gan shi dai kamar yadda Allah ya so ya a nemi na shari ce to wannan dai matsala ce walakin na hulhushu'u athar sujud tasirin sallah shine natsuwa kamar yadda muka ambata wato sallah ta sa ka zama wanda tsatsan mutum shi yasa rannan wani dattijo yayi wani comment na daji na ga maka shi wanda wallahi ya dade yana damuna wannan comment yace tunda musulmi suka zama in za a yi sallah ba sa iya zuwa a fara da su sai sun yi latti shi to zai wasu ikiya alkawari shi saboda an kira sallah kana ji an ba da mintuna a yi nafila da sauransu a mutane suna duk inda suke ba za su shigo ba sai an yi raka ɗaya ko biyu ce shi sa ba sa iya kiyaye lokaci ta naga wannan wannan comments ɗin ya ratsa ni wallahi magana ce kawai ta dattijo bai ja aya ko wani abu haka su musulmin da za su jira annabi ne ko haka ce ma idan idara ahum ajjalu sai yi sallah wai za ga mu abqau akhara ma'ana suna taruwa ne su da liman ya shigo sai sallah mu kuma sai mun jiyo limamin sannan muke zuwa to shi sa committee da aka kira mu ba za mu zo sai lokaci ya kure da alƙawarin da aka yi da mu daurin aure jana'iza da komai sai mun bata lokaci saboda mun saba sallah ma ba ma kiyaye lokacinta wallahi da decision ne wannan committee din na da ina tunanin abu Allah ya kyauta saboda kan kaso ka dinga kiyaye lokuta na sauran abubuwa to ka fara da kiyaye lokacin sallah ya zama qalbuka mu'allaqun bil masjid sannan kuma da zaran an kira kai kokari ka bar duk abin da kake ka zo kai sallah wa an sayyid ibn zubair kala nadad zuhuru wa sara al ard nadad nadad tuhuri wa sara al ard kaji magana nadad tuhur shine abin nan lema alula lema alula wasarar arz da ƙurar ƙasa shi ne su suke ba da hasken ranar alkiyama ƙurar da mutum zai yi idan yana sujuda ko in ya tsaya ana sallah ko cikin dare ko makamantansu da kuma lema ragowar ruwan nan na alola to su ne za su ba da wato abinda ake kira da suna abin nan simahu fi wujuhim min akhar sujud Allah ya samu samu lokacin ya ƙure ko? to bari mu bashi haka insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum